manzo alayhi salatu wasalam ya ce la yashkurullaha man la yashkurun nas a wata riwaya la yashkurullahu man la yashkurun nas wanda duk bai gode wa mutane to ba zai gode wa Allah ba ko kuma Allah subhanahu wataala baya gode mu wanda baya gode wa mutane kamar yadda muka muka sha fada mas'ala ta addini da kuma kira zuwa ga Allah abinda wasa suke cewa hannu ɗaya baya daukar jinka tallabo na tallabo ku tallabo mu tallaba har ya zama an kai gaci akwai abubuwa na da'awa da yawa musamman a yanzu wanda za ka ga cewa idan baka samu wanda za su agaza da ɓangarorin da ake bukata ba abin nan ba zai yiwu ba social media a yanzu ita ce wuri na tallata da'awa kuma da'awan nan tana kaiwa inda ba a zaton za ta kai kuma tana amfanin da ba a zaton tana irin wannan amfanin kunga Allah sai yake cewa manzo alaihi salatu wassalam huwa allazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin Allah shi ya karfafe ka da taimakon sa kuma ya karfe ka da mu'minai ma'ana ashe kenan sahabbai sun taka rawa a wajen tallafawa addinin musulunci tare da manzo alaihi salatu wassalam abin da nake so in ce mun dade muna kukan kamara tarkodin din karatun da muke alhamdulillah kamar yadda ni na sha faɗa ɗan uwa ma rabi yusuf allah ya saka masa da alkhairi da kuma sauran yan uwa da suke tallafa masa amma gaskiya shine lambar farko wallahi tun ina ce masa ni karatu na ba sai an dauke shi an yada ba ni karatu na ina ga na malaman mu ya wadatar namu a bar mu ya mu ya mu kawai mu abun mu a gida wallahi nayi nayi har na hakura na bar shi kuma har ya zuwa ma dai na ga e a bari domin likullin laƙarfin saƙiƙa duk abinda zai fada ko da zai tsinta ni nikan ce tafsiri da za a zauna a ji in za ka ji tafsiran malamanmu su dakta sani umar dakta bashir ali dakta binnin kudu in za ka ji tafsiran waɗannan sun wadatar da kai da kowane tafsiri to amma mutane akwai abin da yake ba su sha'awa kowa a kowane tafsiri yanzu wannan malaman namu da na ambata wato ba wata nahiya sai dai zaka ce dan adam duk inda yake ajizi ne amma duk abin da zaka so ka ji na fiqihu usulul fiqihi aqida hadisi rayuwa duk zaka ji a tafsiran su amma shi kuma wani abin da yafi burge shi a tafsiri kawai ya ji an ajiye littafi ana budawa ana karantawa wannan shi abin da yake burge shi kenan wani kuma shi wane ne mai tafsirin shi ne abin da yake burge shi misali zan baku yanzu akwai wasu bayin Allah yan ɗariku ne dukkan ƙarawa amma mahadatan ƙur'ani yadda abokina dakta ne ke ba labari tafsiri na na azumi baya wuce su abinda suke cewa dan uwanmu ne mahaddacin Qur'ani na makarantar allo to shi yasa tafsiri na duk abinda suke sai su aje inda an sa tafsirin mu su wannan shine abinda yayi musu dan uwansu ne mahaddaci hadda allo to kaga a cikin jin wannan Allah zai amfana da su wani kuma kamar yadda na faɗa shi abinda zai burge shi rijal azhar ake karantawa zai dinga bi yana kalla shi ma yana rike abuwan da ake na faɗa muku akwai babban malami malami ban so na ambata sunansa amma wallahi malamin su malam Isa waziri ne tun da muka so mu tafsiri a jigawa yake faɗa ma wani gidan da kare muna mutunci yace wallahi tun da aka fara tafsirin ku na jigawa na daina jin kowane tafsiri ni tafsirin wannan mutumin ya mun ni laifi na da shi guda ɗaya ne bai tsayawa a malikiya kawai ne shine laifi na amma duk wani tafsiri ya rufe saboda shi yadda ake bin tafsiri shine abin da yake burge shi ma'ana ba wai wani maganan tarin ilimi ba wallahi na sha fara Allah ya sani har yanzu koya muke ba mu kai matsayin da za a ce mu malamai ba to amma wannan abubuwan suka sa sai na kalli tunda akwai waɗanda akwai abin da yake burge su wannan zai sa saurara to kuma za su samu wani abin da zai amfana da su alhamdulillah kun ga yau shine muke tafsiri a wannan masallaci in Allah ya kai mu litinin muna da darasin aqida a kwanar jaba talata muna da bukhari a can kulliya ran laraba a nan masallacin kun san muna katun ɗaliban ilimi na alfiya da muke yi da kuma shafibiya bayan sallar isha'i sannan alhamis a masallacin kusa da gidana muna risala muna kuma yin abin bulugul maram alhamdulillah duka karatuttukan nan na tabbatar akwai wanda suke jin daɗin su kuma suna amfana a satin nan akwai ɗaya daga cikin kafofin yada labarai na gani da ido suka nemi karatuttukan mu ga baki ɗaya don su saka a wannan kafa ba sai na ambace ta ba sai ya zamo min asafi shadid ba mu da wani rikodin wanda yake na gani da ido dole sai dai audio to abinda muke gode ma Allah wato akwai wanda sun yi da su taimaka ma addini da abinda Allah ya hore musu ko za su takura akwai wani bawan Allah ba a nan yake ba sai ya ji daga cikin abubuwan da muka ambata mun koka rashin rikoda ko kuma abin nan me za mu ce kamara wallahi ina jin a shekaran jiya dama wannan bawan Allah ya sai mana kwamfuta ta 160 kusan watanni da suka wuce da su ma rabi'u in za su yi dan editin na karatu sai sun kai wani wuri ya sai mana wannan kwamfuta 160 yanzu ba sai sun kai ko ina ba sai ya kiraye ni shekaran jiya yake ta malam naji kuna maganar kamara to amma dai ina sa rai nan da ko sati biyu ko kwana goma in ga cewa na samar da ita a lokacin muka taba wani daga cikin wanda muka san ƙwararru ne sai kawo mana hoton guda biyu ya turo man ta whatsapp ya ce waccan ɗayar dadi ya san ana sayar da ita dubu ɗari uku a wasu lokuta amma bai san kuɗinta ba sai turo wata ya ce ita kuma wannan dubu ɗari hudu da hamsin in ban manta ba to shikenan sai wancan bawan Allah yake cewa to kaman ya ji muna wanda ce wallahi muna da wannan bukatar kaji ka sai to zai iya kokarin sa wallahi a cikin sha'anin Allah a shekaran jiya muna gama koko kafin mu yi magana da shi sai wani bawan Allah shi ma ba za a mace sunansa ba shi ma daga cikin masu ba da gudunmuwa a ginin masallacin nan na sa akwai lokacin da ya ba da kuɗi naira dubu ɗari bakwai sannan kuma ya kawo bulullukan da ba zan iya tuna ko nawa bane masu yawan gaske sai ya kira ne yake ta malam na sai muku kamera ta dubu ɗari da yan kai saboda haka zan turo ta ma'ana jiya juma'a da safe sai na ce to kenan muna gama waya da shi sai shi wancan shi kuma ya kira ne ya ce to shi kuma in Allah da zai yi kokari ya ga abin da za a samu wallahi bawan Allah nan sai gashi bayan juma'a ya kawo kudi naira dubu ɗari hudu ya ce gashi a je a siya in ma wani abu ya biyo baya a tuntube shi muka tuntube shi wancan bawan Allah wanda yake kwararre a kai muka ce to ga kudin da aka bamu kuma ya bamu tabbaci cewa insha Allah in ma wani dan ciko ya kama zai bayar sai ce to bari ya bincika mana ainihin wanda ya kamata mai wannan ya kira da bayan la'asar ɗin nan ya ce to akwai wacce take sabuwa kar kudinta naira dubu ɗari biyar da hamsin akwai london news irin ta ce ɗan amfani kaɗan aka yi da ita ita kuma naira dubu ɗari hudu da talatin ya ce irin wannan london news ɗin an sai wasu daga tasani ita yanzu shekara bakwai kenan har yanzu ita ke amfani to sai na bawan allah nan ba za mu ɗora mashi waccan mai tsadar da yawa ba sai na kira shi na sai masa to wancan bawan allah da yake ba mu shawara akan kamar da za mu saya ya faɗa mana kuɗinta naira dubu ɗari hudu da talatin amma don Allah ka yi haƙuri za mu nemi cikon dubu talatin a hannun bayan Allah sai ya ce ba matsala a cikin 'yan mintuna marabi sai ya ji alata ya turo masa dubu talatin ciko wannan bayan Allah dole mu gode musu musu addu'a ta alkhairi wallahi ni na san shi ba wai tsananin samu ne sai wannan ba kishin abin ne daga wannan abin idan kaga motar da yake hawa karshe da wahala a ce ta wuce wannan kudin kamarar tamu amma saboda kishin abun da so ya ga cewa da'awar ta yaɗu to wannan bawan Allah muna masa addu'a Allah ya masa albarka Allah ya masamun sa albarka aikin da yake Allah ya bashi daukaka sama da wanda yake kai Allah ya tsare shi da tsare wasu kuma Allah ya kara mana irin sa shi ma wannan bawan Allah wanda da ya ce ya sai mana ta dari da doriya na kira shi nace to ga halin da ake ciki amma akwai abubuwan da ake bukata akwai mic akwai fitila akwai kafar da ake dorawa akwai menene aka turo lissafi ta na kira shi wancan wanda yake kwararren cewa ya rubuta mana abin da ita wannan kamera take bukata sai ya turo abubuwa guda hudu bil na 118 sai na kira shi wancan na sai to malam ba matsala tunda an sai wata ni a maimakon wanda na sai zan saya muku wancan din ma'ana yanzu kaga zan ce an yi wa musulunci dan ba zan ce an yi mana ba an yi wa musulunci hidima ta sama da dubu ɗari biyar da kusan hamsin kuma wallahi duk cikinsu waɗannan idan ka gansu za ka san ƙarfin hali ne saboda haka gabaki ɗinsu muna musu albarka muna musu addu'a kai Allah ya musu albarka Allah ya sa albarka a cikin dukiyoyinsu Allah ya jikan iyayensu da suka rasu wanda suke rayu Allah ya sa mu cika da imani gaba ɗaya Allah ya yi wa bayansu albarka duk abin da suke nema na alkhairi a wajen Allah muna roƙon Allah ya masu ya Allah ka san addinin ka suka taimakawa Allah ka taimaka masu wato abin da ya sa ‘yan uwa nake maimaita irin wannan social media nan amfaninta ya wuce da kuke zato yanzu akwai wani bafulata ne ina jin wajen gombe yake yana daga cikin ma'abota sauraron tafsirin mana jigawa bafulata ne ne makiyayi a jeji yake ko sabis ɗin kirki babu to amma yadda yake yawan sauraron ahlus sunna mutumin nan ya fahimci addini fahimta ba ta wasa ba wallahi zai bugo waya tunda ba zai iya tahowa daga can garinsa ba zai duba wasu ayoyi wanda suke magana akan aqida ko matsayin manzo alaihi salam kamar suratul ahzab ko hujurat ko abu sai ya kira ne wallahi zai wajen minti 30 ina karanta ina fassara masa ina harkodin duk da karancin lokaci na abin da yasa nake masa wannan in ka kalli yadda fulani jahilci ya kai su ga abin da ya kai su na kashe-kashe to har aka samu wani mutumin kirki a cikinsu ya fahimci sunna yana son yada ta to daga cikin gudunmuwar da za ka ba da kai maka ba shi lokaci wallahi kusan duk sati inda zan ba shi lokaci kullum sai ya kira wato inda yake burge da yake bani tausayi zan ga miskol din sarututu ba zan bi ba amma wallahi ba zai zuciya ba idan ya kira na sai to kaga malam buba ina aiki kira karfe kaza ba zai kara minti ɗaya ko sakan akan karfen da ba haka zai kira yana san ya buɗe littafin sa ne malam na buɗa ina ja wani lokaci wala sai kudin ya kare sai mai wajen minti 40 kusan duk sati sai wannan karatun yanzu shi ne wanda yake mai fari hutuba a masallacinsu na juma'a ya tara mutane karantar da su idan Allah yanzu wannan yaushe zai je ya sata ko ya fashi da makami shi ne wanda zai ja kunnuwan mutane ya nuna su wato ya nuna musu addinin Allah sai akai kuma wannan duka albarka ce ta abin da ya safi social media da ake yada karatuka suna ji kwanakin ta sai da ya aiko aka sai masa littafi ibn taymiya al-furqan bayna awliya'ir rahman wa awliya'ir shaitan ma'ana ya zama wato mutakaddim a fagen ilimi saboda yadda yake ji yanzu gashi ya zama kusan wani kware-kware mafiti a garin su to wallahi shi yasa har kullun harkar social media nan sai da matukar muhimmanci zaka ga kana cikin gida Allah ya sanar da kai abubuwa yanzu tafsirin mun na rana ita yau ran asabar da safe ina karya kuma lo ina ji ko tara mace ba sai ga wani ya kira ni daga wajen Abuja ya kira ne ya ce malam muna godiya yanzu na kammar jin tafsirin ka na jiya juma'a ma'ana tafsirin da aka yi da dare da aka saki sai da ya gama jin sa da safe sannan ni ban ma kare kumallo ba to kaga wannan abubuwan kalubale ne a wajen mu fi sabilillah mu kalli kashin mu dan kuɗi muka fara hadawa ana sa tafsirin nan a rahama rediyo suka yi mana ragi aminci afuwan aminci ne da suka yi mana ragin da ba su yi mutane an fara abin nan bini-bini an kasa kuma wallahi za a iya wallahi za a iya nawa ake kashewa ga abin da bai kai wannan ba ai abinda manzo Allah yake faɗa cewa Allah ya shirye da mutum ɗaya ta hanyar ka to yafi a tara ma garkin raƙuma malamai suka ce akwai hidayatul ila sirat ko hidayatul fi sirat fi sirat akwai wanda musulmin ne amma bai fahimci musuluncin ba ta hanyar wannan karatuttukan yake fahimtar addinin har ya gyaru shi mai zama ya gyara wani saboda haka wallahi kalubale ne a wajen a ce waɗansu mutane suna nesa shi yanzu wannan bawon wanda ya sai mana wannan kamarar bai taɓa zuwa nan masalaci bai ma san shi ba ba ɗan nan garin ba ne ba amma ku duba irin abin da ya na faɗa muku kwanaki ya sai mana kwamfuta ta dubu ɗari da sittin kuma ba shi ne iya abin da yake yi ba wallahi hatta ɗan kuɗin data da su riyadu sunna suke saka abin nan sai ya ɗan turo masu wani lokaci shi dai sha'awarsa addinin Allah ya to duk wata ma kaji shugaban da sunna ya faɗa yace duk wata sai ya turo musu kudin data shi fa kawai an saka shi ne a gurufi yana amfana da abin da ake na tabbatar inda tun baya muna da kamara lafiyayya wallahi karatuttukan da muka irin su nabiyur rahama irin su tamamu taufik irin ahalari mun yi shi daga farko har ƙarshe mun yi ishibawi daga farko har ƙarshe mun yi iziya daga farko har ƙarshe yanzu risala muke akwai kafafe da suke neman irin wannan domin su sa na gani ba waje da kunne ba kuma ko ba sai mu bayar ba amma saboda mun kasa ba mu da abin abin da yasa abin da manta faɗa ba shi wancan ba wanda da ya sai mana karamar kamera abin da ya sanya muka jirga zuwa ga babbar abinda aka gaya mana idan ka dauki karatu irin wannan da karaman kamera to idan aka dora akan babbar abu irin su sunna tv ko su manara to kaman ka dauki hoto da karamar waya ka dora akan babbar waya sai ga dai wani biji-biji ba a ganin abubuwan da kyau sai lokacin da kamera ta zama babba to shine za a dauki abu da kyau duk wata babbar tasha a dora akan abin da kyau to alhamdulillahi wannan bawon Allah yadda ya share wa musulunci hawaye muna fata Allah share hawayensa abinda muke gode ma Allah ba alfahari muke ba wannan gamdakatar ne da Allah ba kokarin mu ba kun ga masallacin nan da aka yi bayan Allah ne taro da kwabo da ajihunsu da jikinsu har aka yi wannan wallahi abinda wani dan dariƙa ke faɗa min wallahi ni da shi da ya zo yanka yadda ake aikin sai ce kai wallahi malam ana taimaka muku ya ce wallahi ku idan aka ba ku aikin kudin aikin kuke mu ko cinyewa muke wallahi ni da shi yake faɗa ya ce wallahi ku aikin kuke to daga cikin abin da muke gode ma Allah yanzu ma Rabi'u wani lokaci abubuwan da shi yake zuwa kwandala baya ɗauka a cikin kuɗin da za a ce an aiko da kaza wallahi ba mai ɗauka fucika sai dai ya ɗauki tasa fucikar ko kwandala ya sa a cikin aikin ni ma ba zan ce to tun da dama saboda shehi aka kawo wannan akwai abin da ya kamata na hadaya ba da bukata ko kubu a ciki shi yasa lokacin da ya zo da kudin ma ya ce zai a ba na so in gasu yi gaba da su je ka irga ka gaman ko na wani to muna gode ma Allah kan wannan wallahi ba dabara mu bace gamu daga sarne daga Allah muna fata Allah sa ikhlasi ga ayyukan mu gabaki daya muna fata Allah ƙara mana masu irin wannan hali kuma ina roƙon ku bayin Allah masu shi yanda kuke hobba sannan a wancan karo ake dan saka karatun nan namu dan Allah ku sake farfadowa wama anfaqatum min shay'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin duk abin da kuka ciyar na alkhairi Allah shi zai nunnunka muku kuma wallahi duk abin da kai domin kalmar Allah ta ci gaba ninkin ka na farko 700 zuwa sama muna fata Allah ya sa albarka ga abin da muke gabaki da Allah ya sa mu dace masu tambaya su yi hakuri saboda yanayin lokaci sai Allah ya murana ita yau in Allah ya yarda muna fata rana ita yau za ku ga sambaleliyar kamara a kan kafafuwanta da fitarta da mike abinda ya samu huganta a yau ba daga Legas za a kawo ta tafiyayya ce sha Allah ta'ala Allah ya samu dace wasu alaikum wa